فاتحة صلاة الفاتح الحمد لله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم اللهم صل
الحمد لله سنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شهيدنا بهذا المحضر ويسعد فيه بنظرة تأتي لنا بالظفر
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم ka ambata ya shugaba sallallahu alaihi wa sallama ka ambaci iz kana rabbuka lil malaikati yayin da ubangiji ka faɗa ga malaiku inni ja'ilun fil ardi khalifatan cewa ni zan sanya wato halifa a ban kasa ka ambata lokacin da ubangiji kake ga malaiku haka cewa zai sanya halifa a ban kasa ya halifu ni halifan da zai halifance ni fitan fi za hakami a cikin zata da kunce kunce na fiha a ban kasa kenan zakar Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata annahu akhbara al malaikata cewa shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba malaiku labari annahu ja'ilun khalifatan fil ardi cewa shi wato zai sanya halifa a ban kasa huwa adamu halifan nan kuwa shine annabi adamu amince tabbata gare shi Allah zai sanya shi a ban kasa ya zama halifan sa qalu sai malaiku suka ce da ubangiji a tazalu fiha yanzu ka sanya a cikin kasa ka sanya a ban kasa ka sanya halifa manyan sulfiya wanda ka san zai banna a cikin kasa zai bada ta zai banna bil ma'asi da sabo zai dinga banna da sabo wai su dima kuma ya dinga zubar da jina ne yuriku ha ma'ana ya zubar da jini bilkatin da kisa kama fa alabanul jani kamar yadda wato banu aljanu suka aikata yanzu ka da banu adam a ban kasa su ma su zo su yi irin yadda banu aljanu suka yi wato da kafin annabi adam a saukar da shi a ban kasa mala'iku wato aljanu ne suke yawa a ban kasa kamar yadda muke yawa a ban kasa su suke irin rayuwar da muke yi a wancan lokaci kafin halitta annabi adam Allah ya ajiye aljanu sun yi rayuwa mai tsawo kafin ya ɓoye su ya kaɗan adam kuma yadda muke yawo din a ban kasa yadda muke gine-gine muna yin da abubuwa dinnan to haka da mala'iku suke yi wato aljanu suke a ban kasa to kuma lokacin da Allah ya ajiye aljanu dinnan sun yi barnace barnace iri iri su kuwa mala'iku shaida ne akan haka da suke ga ubangiji haka yanzu ka ajiye mutum a ban kasa matsayin halifanka wanda zai barna a ban kasa kamar yadda banu aljanu ma suka yi a baya kanu kamar adama su wato banu aljanu sun kasance wato bal jani sun kasance kafin annabi adamu kafin halicce shi suna ban kasa a kanu suna filarbi kuma sun kasance suna yin barna a ban kasa wani su dima'a suna zubar da jinani a tuda'alu halifatan kan musulmi yanzu ubangiji ka sanya halifa kenan irin waɗannan mutane ka sanya halifa kamar yadda aljanu suka yi zuma su haka wannan nasa biyu bayan mu muna yin tasbihi biya maka da godiya gare ka ai mata labbi sunna bihamdika mu muna masu tudanya da godiya ka ko da yaushe na kudu muna cewa subhanallahi bihamdihi subhanallahi azim kullum muna faɗa haka wani kan dusu laka bayan muna tsarkake ka wani nazihu ka ai muna tsarkake ka amma la yaliku bika ga bin abin da wato bai dace da kai ba mu ya kamata ka ajiya ban kasa kenan ba dan adam da kasan zai banna ba kala da sai ubangiji ba su amsa inni a alamu ai ni cewa na sani ni na sani da Allah ma ta alamu ina abin da kuma ku sani ba na sani ina sane ina da maslahati na san akwai maslaha fi silata adama a cikin sanya adam ya zama halifa ban kasa wa anna zuriyatahu ta kuma zuri'ar adamu fihimul mudi'a a cikinsu akwai wanda zai ba Allah zai yi biyayya wal asi a cikinsu akwai mai sabo fa zahar al adlu bainahum na haka sai adalci ya zama ya bayyana tsakaninsu kenan wanda ya sabo sai a yi masa hukuncin da ya dace da shi wanda kuma ya yi biyayya ga Allah sai a bashi abin da ya dace da shi daga sakamako fa qalu sai malaiku suka ce malaiku sai suka ce lan ya haluka rabbuna halkan babu yadda za ubangijin mu ya halicci wani halitta akramu alaihi wanda suka suka fi girma a gurinsa min nafiye da mu ba yadda za Allah ya halicci wanda ya fi girma daraja fiye da mu a gurinsa wala a alamu ba za Allah ba zai halicci wanda ya fi mu sani ba kuma mu dinnan da muke da ilimi mu dinnan da muke da karamci muke bin Allah ko da shi ba ma saba Allah cikin duk abin da ya umarni to Allah ba zai kamar mu ba ba zai wanda ya fi mu ba da sarkina lahu saboda mun rigaye kowa ya Allah zai kawo mun rigaye shi mu aka fara halitta kafin shi wa ru'yatu na ma lam yarahu ko mun ga abin da shi bai gani ba da haka zamu kiyaye abin da ba zai kiyaye ba wa halaka ta'ala adam to Allah tabaraka ta'ala ya race annabi adam min adimil ardi daga ban kasa ai waje ya daga bayan kasa kenan Allah ya race daga fuskar kasa da an kaba da min haka batan shine ubangiji tabaraka ta'ala ya danki kasa daga cikin wato dangi daga cikin kasa min jami alwaniha daga dukkanin launi launi na kasa kowanne a ban kasa din nan gabaki ɗaya kowanne kala kasa sai da Allah ya danko wa ajnat wa ujnat bin miyahi sannan sai aka kwaba wannan ƙasa kuma da ruwa al-mukhtalifatu wato ruwaye kuma wanda suke zuma mabambantan juna wa sawahu sannan Allah ya ta annabi Adam wanda faka fi kuma sai Musa a cikin sa ruha ya busa rai fa sara haywanan sai annabi Adam ya zama gashin halitta ce mai rai hassasan wata ke mai jin an taba ta ba da an kana jamadan bayan kuma da wato sandaran abu ne shi wanda baya ji ne ma duk baki daya kaga ni هذه قصة خلافة آدم فوانا فائدة وتكسر حالة أنب آدم عليه أمن تتبت قريش قال الله سألة تبارك وتعالى إني جائل في الأرض خليفة نيزا سنيا حلفة أبن كسا إن شاء الله لن سنيا حليفة أبن كسا هو آدم شيئا وتعالى لن سنيا أبن كسا شين أنب آدم أمن تتبت قريش الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى وتخليفته في الوجود حليفا سأبن كسا به ينفذ جميع أحكامه وتشي وتو آدم شين حليفا سأبن كسا به ينفذ جميع أحكامه تكن أنب آدم نيكو hukunta kan dan adam ne Allah yake zartar dukkanin hukunce sa yanzu duk abin da yake yana faruwa ban kasa dinnan waye mai yi ba Allah ba waye mai yi duka ba Allah ba Allah ne mai yin komai duk baki da shi ne halitta shi ajiye halitta ba ta sarfi a hannunta yanzu nan idan wani ya yi laifi ko tsakanin wanda wani an yi ba daidai ba sai aka su gura alƙali alƙali ya hukunci shi kenan a hukunta su in ta kama ma a kisa in ta kama a yanke hannu in ta kama a bulala in ta kama a sa mutum a furku a ɓoye shi duk waye masa wannan hukuncin ba Allah ba ah waye masa wannan duba Allah ba Allah ne masa amma ta kanwa ta kan alƙali yanzu nan sarki sai Allah ba shi hukunci a hannunsa sai zama gari guda shi yake iko shi in sarki gida ma sai da doka ya cika wanda ya fito ko ma ya fitowa ba kwanan da muka fito da cikin corona ba ah an yi lokacin da aka aka aka wato kusan wata ko fiye da wata ma kowa yana kulle a gida ba mai ikon fitowa baka isa ka fito nan da san ba sai an baka izini masallaci ma ka ce ba za a je ba komai ma ka ce ka aika aje kasuwa ka aje masallaci ka ai komai daga baya ma lokacin da ake ganin abubuwa za su dan saurara sai aka dinga sa ranaku ko kuma awoyi sai a ce daga minti kaza zuwa daga awa kaza zuwa awa kaza kowa ya fito ya je ya takoji daga nan a rufe ko kuma ranar asabar misali a fita kowa ya je ya harkar ya abinda zai sai abinda zai sai a koma gida kuma sai wani satin kuma mai iko ne ce ba za a yi ba an saba ba a yi saba to duk wannan Allah ne mai yin wannan amma ta kanwa to suna ka Allah ya ajiye Adamu a ban kasa ko ya sanya dan adam a ban kasa amma yana zai da hukunce hukuncen su ta kan wannan bani adam din ka gani ashe Allah ne duk mai hukunci amma ta kan wa'anda ya ajiye dan su hukunci ta kansa da ma shi sarki no Allah ne almaliku ko tudallin waye kenan tudallin Allah ne da baraka ta'ala yanda Allah yake almaliku haka sarkin gurku yake almaliku sarki ne saboda haka tudallin Allah ne da baraka ta'ala duk abin da almaliku zai shi masa yayi gashi nan duk baki da duk baki da to ka gani ta saboda haka bihi na zubi da mi a kamihi da shi ne wato Allah tabaraka ta'ala yake da su dukkan hukunce hukuncen sa wa amalihi da kuma ayyukansa kal khatmi li kulli malikin kamar yadda wato stamp yake ko wani sarki ya hafazu bi mamlakatahu wanda da wannan stamp ne wato yake kiyaye mamlakar sa masarautar sa idan sarki ya rubuta da ko wannan stamp ya buga kai to shikenan yanzu komai sai faru idan kuma ko da an yi rubutu akwai kuma magana sarki an yi rubutu da ita idan ba a buga wannan stamp ba shikenan ba abin da za a yi ka gani ashe da wannan samfin zai kiyaye wato dukkan mamlakar sa dai mafarsu su akida wallahi tabaraka ta'ala shi Allah tabaraka ta'ala zakara Allah ya ambata annahu khalaqa adama shi Allah ya halitta annabi adamu khalaqahu basharan Allah ya halitta shi a matsayin dan adam lamma zakarahu basharan yayin da Allah tabaraka ta'ala ya ambace shi a matsayin halitta din nan qala sai Allah tabaraka ta'ala ya ce inni khaliqun basharan zan halicci mutum wa zakarahu huna sannan ya sanya shi annan kuma jalahu halifatan nan kuma mutum ya ce ba sai ya ce zan zan halicci halitta wato zan sanya halifa ja'alahu halifatan sai Allah yace zan zan sanya halifa wa qala yace ja'ilun bil ardi halifa lam yakun khaliqun Allah bai ce zan yi halitta ba sai yace zan sanya ba cewa ya khaliqun khalifatan ba zan halitta halitta zan halitta halifa sai ya ce ja'ilun khalifatan zan sanya halifa zan sanya halifa me yasa ubangiji bai ce zan yi halitta ba sai ya ce zan sanya ba cewa yayi ba zan halicci halifa na aban kasa a zan sanya halifa nawa aban kasa me yasa sanyawa ba halitta ba ya annahu bi sifati saboda cewa shi adamu a matsayinsa dinnan na khalifa bi sifati khalifatan kasancewa sa halifa ga Allah laisa min alamul khaliqi ashe shi ba daga duniya haluku yake ba inna ma huwa min alamul amri shi daga alamul amri ne zaka ba halitta ne ba to wannan kuma ta magana ce mai girma wato yan faila ne suke iya gane ta sai arifai suke gane wannan halitta wato duk abin da ake ganin tudun ubangiji a ban kasa din nan baki daya to kashi uku ne akwai abin da yake alamul alamul khaliqi ne akwai abin da yake alamul amri ne ko diga baki daya akwai kuma akwai kuma haƙu uku kenan akwai khalqu akwai lamru akwai khalqu ala lakul khalqu wal amr fa tabarakallahu rabbul alamin ala lakul khalqu wal amru fa tabarakallahu rabbul alamin ku sani cewa da khalqu da amru din nasa ne meye khalqu duk halitta take a sarari abinda ake iya gani da idanu mamlakar take a sarari mutum da duwar watsu da bishiyoyi da gine-gine da ƙasa da ruwa duk abin da yake na samuwa a ban ƙasa wanda yake ana igansa da idanu ko a taɓa shi duk abin da yake a sarari a bayyane to alamul halki kenan wannan halitta ne to alamul amri kuwa shine duk halitta Allah da ido bai ganta duk halitta Allah da ido ba zai gani ba alamul amri ake ce mata aljan mala'ika wuta aljanna duk akwai su Allah ya samar da su ina suke yanzu mana gani ba mu gaso ko ruhi ko kaza hankali abubuwa duk wa'annan abubuwan da suke halitta ne a maboyayyu ba a iya ganin su to wa'annan daga baki ɗayan su wato alamul amri alamul amri kenan to daga nan kuma sai halku sai haku ka gani to wa'annan sune sune sune duniya gaba da ko ko sune halitta gaba da to idan ya zama adamu a matsayin mutum sai Allah ya ce khaliqun basharan inni khaliqun bashar min din zan halicci zan halicci mutum daga tabo saboda nan gurin alamul khaliqi ne sai Allah ya amfani da lafazin khaliqu zan halitta halitta kenan zan khaliqu kenan amma in ya zama halifa ne to yanzu ba zaka ji Allah ya ce zan halicci halifa ba domin halifa ba alamul khaliqi bane halifa na Allah a'a wannan alamul amri ne sai ka ji inni ja'ilun fil ardi khalifatan ba za a ce khaliqun ba kuma yanzu yanzu ja'ilun ne sanya za a yi yanzu zan sanya halifa a ban kasa to bambancin kenan to irin wayannan wato abubuwa ne wayanda suke wato zurfafa ba kuwa ke iya shinshin su ba sufaye ba wannan sufaye da suke irin wayannan maganganu duk baki da mun kula eh shi shi Allah ta'ala bai ce khaliqun ba anan sai ce ja'ilun hmm ja'ilun ba azhari fata eh Allah ta ta'ala bai faɗa haka ba a hamar da mala'ikata Allah ya ba mala'iku labari anna adamu wa zuriyatahu sai annaba adamu da zuri'arsa hum khulafa'ul lahi fil ardi sai adamu da zuri'arsa baki ɗaya sune halifin Allah a ban kasa fa ajabal mala'ikatu da sai mala'iku suka amsa hada jawabar irin wannan amsa da suka ba Allah da suka ce a alfiya yanzu ka sanya a ban kasa kenan ya ubangiji yanzu ka sanya a ban kasa man yusufiya wanda zai zama ya banna a cikin kasa ya yi banna a cikin ta dinga bata ta ya dinga yin sabo a ciki wani suka dima kuma ya dinga zubar da jina ne yanzu ka san ya shi zama halifanka min aina alimu to ta ina ma suka sani su malaiku ta yaya suka san annabi zuriyata adama cewa zuriyar annabi adamu yusuf da da za su yi banna a ban kasa aka suka san haka ma yaya ma suka san haka ta ina suka san cewa wato zuriyar annabi adamu za su yi barna ma a ban kasa wa yasu kuma dima'a wato za su zubar da jina ne aka suka san haka alimuhu to da sun san wannan sun san wannan min tarkibi khalqi adama daga wato daga daga yadda aka rakkaba halitta annabi adamu daga daga nan suka san haka da zaka kalli yadda ubangiji ya kera adamu yadda aka kera adamu suka kalla suka san cewa akwai matsala lalle wannan sai ya banna a bankasa adamu shi annabi adamu din nan khalaqahu Allah Allah ya halicce shi wa rakkaba fihi nafsan sannan ubangiji tabaraka Allah sai ya rakkaba nafsu a cikin sa akwai abin da ake cewa nafsu Allah ya sanya mai ita nafsu din nan kuma la hasha watun ita nafsu din nan tana da sha'awa wa gadabun tana da fushi nafsu ita ce rai mu rai muke fasarawa ko to amma rai ba shine nafsu ba kai tsaye rai akwai ruhu wannan bangaren tsarki kenan akwai kuma nafsu bangaren dauda kenan da a jikin su a nan rai yake in ka ce rai to abu biyu ka faɗa mu a Hausa ma ba mu cewa kawai mukan ce rai amma rai wanne akwai ruhu akwai nafsu ruhu shine bangaren tsarki shine bangaren tsarki wannan kai tsaye da Allah yake ganawa a jikin adam shine ruhi wannan ka gani to shi kuma nafsu shine bangaren da yake iya karɓar kazanta ko kada bala man zakka wa kada khaba man da saha wanda ya tsarkake ta shige nan ya rabauta wanda kuma ya lalata ta ya bata ta zauna cikin dauda to wannan kuma ya- ya tabe to nafsu kenan to nafsu ita kuma ta dauke da abubuwa akwai shahwatu akwai gababu tana da fushi ita ita nafsu kuma tana da sha'awa duk abin da mutum zai je yana kwaɗayi ko yana sai yana so ransa na na na na na nema na daga sha'awa sha'awar rai to wannan nafsu bangaren nafsu nafsu take jin sa zuwa ga wannan to kaga Allah ya rakaba annabi Adam ya sanya shi yana da nafsu nafsu din nan tana da sha'awa tana da fushi abu biyun nan za su yi halaka mutum sha'awa za ta ja shi zuwa ga abin da Allah ma ya haramta fushi zai ja shi zuwa ga abin da ma Allah ya haramta duk gaba ki daya ka gani wa akalan sannan ubangiji ya rakkaba wato hankali a cikin dan adam al'adami shi dan adam da hukuwan salas yana da karfi guda uku ne akwai wasu karfi karfi karfi guda uku da Allah ya rakkaba a cikin sa shi dan adam wato gazabin akwai wato karfi na fushi tusiku dima'a wannan karfin fushin shi yake zubar da jini dan adam ya zubar da jinin wani kashe kashe mutum ne kaza duk fushi ne yake jawo waye wannan wata shahawacin akwai kuma karfi wato na sha'awa sha'awe shi ko karfi na sha'awa sha'awe to sulfi garbi shi yake yin banna a ban kasa bil ma'asi da sanya kai sabo shi yake sa mutum ya je haye kiwa abinda ba nasa ba ya sata ko ya sha giya ko ya yi neman mata uzbillahi ko ya neman maza uzbillahi ko mace neman mace yar uwarta uzbillahi ko ya yi duk abin da yake neman da kyau ko ko ya yi gulma ko ya yi zinde ko ya yi ƙarya ko duk sha'awar rai shi take jawo wannan duka bada sha'awa ce take jawo wannan baki da ita ke jawo ai banna ban kasa wasu da akali to na ukun kuma shine karfin hankali ka ji ne can wayannan karfi guda biyu na farko da karfin fushi da karfin sha'awa da halaka mutum suke karfi na uku shine kuwatul akali karfi na hankali hiya da tasluhu to wannan kuma shine yake gyara dan adam ya mai da shi mutum shine zai gyara mutum sai tashi daidai kaji to fa nazar fa nazar malaikatu malaiku sai suka duba ila adam zuwa ga annabi adam fa qalu sai suka ce inna hatin quwwatayn sa wayannan karfi guda biyu dinnan wannan karfi guda biyu labunda an ta gane fa quwwatul wahida ba makawa da karfin fushi da karfin wato sha'awar rai in sun hadu sai sirrin jayi wannan karfi guda ɗaya na hankali biyu sun hadu za su faɗa fa'ilan to sun da haka ne ko labun da an ya kala fasadu ba makawa kenan barna ta fara ban kasa kuwa wa labun da an ya kasa sulku jami ba makawa kenan za a zubar da jini kuwa wakila to kaji wannan tawilin da malamai suka yi kenan ta yadda aka yi malaiku suka san annabi adamu zai banna ban kasa ko ko zuri'arsa da suka ce a tuza alifi ya mun yi ka aje wanda zai banna ban kasa ya aka yi suka san haka to kaji dalilin da suka ne ganin yadda Allah ya rakkaba dan adam to da wannan suka fasara da suka ga an sa masa wannan karfa karfa guda uku suka san lallai biyun nan za su rinjaye daya to da wannan suka fassara suka ce to ubangiji ka aje wanda zai banna a ban kasa to dalilin su kenan to kaji yadda malamai suka fassara abin nan to wannan ra'ayin farko kenan wakila wasu malamai suka ce innahum fahimu a sun fahimci ta cewa anna adamu sa adama sa annabi adamu zuriyata wa zuriyarsa sai yasu da filardi za su yi banna a ban kasa da sannu bi nafsil khilafati me yasa za su yi banna a ban kasa saboda Allah ya kira shi halifa halifancin kawai da aka ba su shi za su yi banna shi zai jawo yin banna a ban kasa domin an ba su halifanci da annabi khilafata domin shi halifanci da kake gani mushtaqatu min al-khilafi asalin kalmar khilafatu an tsago ta daga kalmar khilafu ma'anar khilafu shine sabani kuwa ashe asalin kalmar khilafatu ma daga sabani ne khilafu sabani khilafatu halifanci maye gurbi shi ma ayi sabani ne ko ko sabani ba sabawa ne wato original ya tafi wani ya zo ya maye gurbin sa kaji eh wani ya tafi wani ya zo shine ma'anar khilafu ko ko khilafatu to to tun da haka ne kuwa to daga nan suka gane cewa to za a samu matsala tun daga daga khilafu ne kullu khalifatin shi sa dukkanin wani halifa labudda an yi khalifa man qablahu ba maka za ka ga ya saba wanda ya riga shi a cikin hukunci la mahalata wannan babu kokonto sai an yaka ba haushe yana cewa wai sarki goma zamani goma duk sanda aka canza jagora sai ka ga an canza yadda ake tafiya da gwamnati yadda aka canza wani halifa a wata halara a shehi na tafiyar da muridai to in aka ce ba shehin nan ma'ana watakila ko a ce ya yi wa fati kuma wani ya zo daban an samu wani sarki wani wani halifan daban ko wani ya goma mai gurbinsa to yanzu wajibi ko za a samu canji a cikin wannan hali sai ga abubuwa sun faru wanda suke da ba haka ake tafiya ba haka ne ko amma ba wuce yana cewa wai magaji magaji wai magaji magaji ma'ana wanda duk ya gaji wani za ka ga ya gajiya akan abin da wancan din yake sai ga ya gajiya akan abin yanzu na misali ya ishe mun mun kalla yau duk nauyin da shehu ibrahim radiyallahu anhu ke dauke da shi a kafadarsa shi shi kadai to shine aka tsuntsunka da halifofin da muke gani a duniyar nan gaba daya amma har yanzu an kasa dauke wani nauyin ha da yanda aka ce ga wani halifa a kowane gari yake an da sunan faiba almajin shehu ibrahim ne halifa yana dauke da wata zawiya guda daya to da ba kafadarsa take ba kafadar shi take to amma nauyin nan da shehu ibrahim radiyallahu anhu ya tashi da shi shi shi kadai to duk wannan halifofin suna da sun kasa tashi da shi ba ba su iya tashi da shi ba ka gani to to haka lamarin yake to to kaga ashe duk sanda aka samu halifa to sai an samu sabawa a cikin da abin da ake kai gani da wannan suka fassara cewa lallai Adamu sai ya zo ya sabani da shi da mutanen sai sun saba falan ma kana Adamu khalifatu lillahi to da zama annabi Adamu halifa ne na Allah tabaraka ta'ala arifu sai suka san cewa annahu la budda an yasu zaminu fasadun ba makawa kenan sai sai banna sai banna ta faru daga gare shi wato daga gare asa wasan ku zamin sai an samu zubar da jini kuma au ko kuma duk ba wannan ba ne dalilin a'a dalilin qara'u hadha fil lawi kawai sun karanta ne a cikin lawhi mahfuzi tunda yake Allah biya sa an rubuta sun karanta a lawhi mahfuzi la'anna hu kutub fil lawi domin cewa an rubuta a cikin lawhi mahfuzi anna adama ta annabi adam sai kuna halifatan fil ardi da sannan zama halifa a ban kasa wala hu zurriyatun kuma yana da zuri'a ba'dhum yusul fil ardi wanda sashi da cikin wannan zuri'a ta su za su yi banna a ban kasa wai suku dima'a kuma za su zubar da jini hatta ya bada Allah bihim jahannama har sai Allah tabaraka ta'ala ya cika jahannama da wasu su wa minhum mudiuna a cikin su da akwai wanda za su ba Allah ya mana Allah bihim jannata wanda Allah zai cika aljanna da su qara'u haza duk sun karanta wannan fil kutuba a cikin littafai ko a cikin wato abin da aka wuta a cikin lawal mafuzi ka gani to da wannan ne suka faɗa abin da suka faɗa din wani haza qalu ma qalu na haka ne suka faɗa abin da suka faɗa au ko kuma duk ba haka ne ba dalilin shine sun mu zalika sun ji wannan magana ne ma wannan cewa za a yi sabani a ban kasa din nan to duk sun ji wannan ne min Allah tabaraka ta'ala da gun Allah Allah ne ya faɗa suka ji abin da sun kafin yanzu sun ji ne gun Allah na ja hum ubangiji tabaraka ta'ala wato yayi munajaci da su ne Allah tabaraka ta'ala Allah da bata alama to yayi munajaci da su Allah ya gana da su ne tabaraka wa ta'ala qablu tun kafin yanzu qalu da suka ce da shi ya ilahana ya ubangiji hazihi naru ita wannan wuta da ka halitta fa khalqum mun ga wata irin halitta ce da wuta din nan wato ha shadidatun karfin wannan wuta da ka halitta yana da kanya da tsanani da yawa yana da tsanani ma ta sanu biha me zaka da wannan halitta da kai tuce wuta me zaka da ita wannan wuta da kai me zaka da ita qala lahum sai ubangiji wata Allah ta da su a khaluqu makhluqan zan halitta wani abin halitta ne kana zan halitta wani abin halitta ne da Allah tabaraka ta'ala zan halitta wani abin halitta wato wa uzuriya zuriyatan zan gudanar da wata zuriya kuma min sulbihi daga cikin wata tsunansa fi yan manya diuni daga cikin sako wanda zai biya gare da fa'udu hilmul jannata in shigar da su aljanna wa fi yan manya asiri daga cikin su kuma akwai wanda zai saba man ji Allah fa'udu hilmul nar sai shigar da su wuta in itirabuhum wannan wato itirabi da suka yi fito na fito da suka yi wato wannan wato katsalan da suka yi Allah ya lafata Adam akan halifancin da za a bari da annabi Adam din nan fahimuhu sun fahimce shi ne min hazir wujuhi da wannan fuskoki baki da yansu sun fahimci haka ne daga wannan fuskoki wannan annabi biyu da hamdika mu gashi muna yin tazini da godiya kai ubangiji wani kaddasu laka ko muna wata tsarkake ka kala to sai Allah tabaraka ta'ala ce da su ni a annabi mala ta'ala muna ai na san abin da kuma ku sani ba fa arada Allah tabaraka ta'ala anhu sai Allah tabaraka ta'ala wato ya kauda kai gaburan su
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم آدم الأسماء كلها Allah tabaraka ta'ala san da annabi Adamu al asma'a ya san da shi asma'ul musamma ya ce wato sunayen abubuwan wato wato wato sunayen abubuwa waɗanda suke wato sunayen abubuwa da baki da almusamman ya ci mana ma'abota sunaye Allah ya san da shi sunayen ma'abota sunaye ai asma da kainati ubangiji ya san da annabi adamu sunayen kaun baki da kullum baki dayanta kullu ha baki daya ba komai da komai Allah ya san da annabi adamu sunansa hatta alqasata har akushi wal wal wal wal wal, wal qasiata da kuma ir akushi wato akushi da ir akushi babban masaki da dan karamin wato masaki ma koko kenan Allah bai kyale ba sai da san da annabi adamu sunayen su wal faswata hatta marfi wal fusiyata da yan marfi wal magarfata har mara wanda za a kwashi shi tura ita sai da Allah ya san da annabi Adamu sunanta duk baki da wato annabi Allah tabaraka ta'ala Allah zai Allah ya san da shi kullum ma sai ya khulaqu duk sanan dukkan abin da sanan za a halitta shi mai ashar ga cikin abubuwa komai sai da aka nuna annabi Adamu shi aka san da shi sunansa kuma haza ismu cewa wannan wannan sunansa kaza haza ismu farasun wannan dai ga ni sunansa doki wanda hikimatu fihi kaza hikimar ta aka halitta shi na abu kaza da kaza da kaza da kai shi na amfanin sa shi doki wa haza ismu himaru wannan sunansa jaki wannan kuma amfanin sa kaza kaza kaza wa haza kaza wa haza kaza duk sai da ga annabi adam komai da sunansa hatta da kasasa har akushi wal qasi'ata da kuma ira akushi wal ina wato ina da kabira shine wato wato ƙwarya babba masaki kenan wasa gir da kuma karamin masaki da kuma karami wato koko kenan duk sai da ga annabi adam sunansa wal magarafata hatta mara wanda za a kwashe to sai za a ga annabi adamu ga sunanta kullu shay arafahu duk kowane abu dai arafahu adamu firhini annabi adamu sai da sai shi nan take sai da aka da annabi adamu sunan komai nan take min awwal dahari tun daga farkon zamani ila akhir dar har ta shi kiyama komai an ga annabi adamu sunansa wal malaikatu su malaiku lam ya'lamu shay'an min hadha ba san komai a cikin wannan ba duk sunayen wannan abun ba sani ba baki daya ba san sunan komai daga cikin wannan abun ba sani ba sun ma'aradahum sannan sai Allah ya bujiro da wayannan abubuwa kuma bayan ya san da annabi adamu sunayen wayannan abubuwa to kuma sai Allah ya nuna su Allah malaikatu ga malaiku kuma ta ƙara to sai Allah ya ce da da malaiku an bi uli bi asma'i haula'i ayi tabcitan dan wasu kursta Allah ya musu haka dan yin dan ya kawaitar da su wato rufe bakin su sai sai da su an bi uni ku ba ni labari mana bi asma'i haula'i da sunan wayannan abubuwan ku ga mun me sunan wayannan Allah ya san da Adamu sunayen da ya san da shi su kuma malaiku ba sani ba sai kuma Allah ya jera su gaban malaiku ce ku ga mun me sunan wannan abu sai su kasa me sunan wannan sai su kasa me sunan wannan sai su kasa shi ko Adam ya sani ka gani Adam ya sani an bi wani da suna haulayi ku bani sunan wayannan almusamma ya ce wato wayannan ababan sunaye in kuntum sadiki ne kun kasance ku masu gaskiya ne fi anni la ahluqu ala minkum da kuka ce cewa wato ni ba zan halicci wanda yafi ku sani ba to in dai da gaske ne haka ne to kuma sunayen wayannan abubuwan inji aw annakum wato a haqqu bil khilafati ko kuma cikin cewa da kuka yi wai ku ne kuka fi cancanta da halifanci din nan min adam fi da annabi adam to in dai da gaske haka ne to kuma ni labarin sunan wayannan abubuwan sun sun sunan kuma a cikin mana qalu sai suka ce subhanaka an ya tabbata gare ka ubangiji tanzihan naka ai sai ka ce ya tabbata gare ka anan itirada alaika ga barin fito na fito da kai ba za mu iya ba la ilma lana mu ba mu da ilimi ba za mu iya faɗa ba mu da wani ilimi mu ba mu san kawai ba illa ma allantana iya sai abin da ka san da mu innaka cewa kai ya ubangiji anta alimu kai ne masani alhakim kai ne mai hikima allazi la yakhruju shay'un an ilmihi kai ne wanda wato ba wani abu da ya fita daga cikin sanin sa ko hikima da kuma hikima ta sa
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم تكتمون أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال sai ubangiji wa ta'ala ya faɗa kuma yace ya Adamu to tunda sun kasa kai annabi Adamu anbi'uhum ai anbi'il malaikata ka san da malaiku bi asma'ihim da sunayen wayannan almusamma ya ta'aba ban sunaye dinnan da ya mu sunayen su ma fasan ma Adamu kullu shay'in sai annabi Adamu ya ambaci su kowanne abu bi ismihi da sunan sa ya faɗa yace wannan kaza ne sunan sa kaza amfanin sa kaza wanda wanda kare hikimata kuma annabi Adamu ya faɗi hikimar komai me yasa aka kaza gashi wannan sunan sa kaza ga abin da yasa Allah ya yi shi kuma ga amfanin sa a duniya abin da za a yi shi kenan alati khuliqa laha amfanin da aka halicce shi dan shi sai da annabi adam ya faɗa falan ma an ba ahu yayin da annabi adam ya ba su labari su malaiku bi asma'ihim da sunayen wayannan abubuwa qala to sai tabaraka ta'ala ya faɗa Allah ta'ala tabaraka ta'ala sai ya faɗa lahum ga malaiku to biya kan dan kurstawa gare su sai ce da su alama kullakum na ba na ga muku bane ne ba na ga muku bane ne ne ne ni alama ga ba sama wata ranzi cewa wato ni na san wato wato na san a gaibun na san abin da ke boye a cikin samai da kasai wa alama to duna kuma na san da na ga muku dama cewa na san abin da yake a bayyane ai su zihiruna ne kaulikum na san abin da kuka bayyana daga cikin maganganunku a tazalu fiya da kuka ce a tazalu fiya man yasu fiya da kuka ce zaka sanya a ban kasa abin da wanda kuka san zai yi banna a ciki na san abin da kuka bayyana san abin da kuka boye abin da mala'iku suka bayyana a fili shine wannan itirabi cewa wato ubangiji ka sanya wanda zai sabo a ban kasa da ka sa mai tsarki mana wanda ba zai sabo ba to wannan magana fili kenan amma abin da suka boye ba su faɗa ba shine kishi cewa su suke son su zama halifan ba adam ba su Allah ya sa su zama halifan ba shi ba to wannan shine abin da suka boye to shine Allah yake cewa da su inni a'lamu ma tubduna ma tuktumuna na san abin da kuka bayyana na san abin da kuka boye wanda kuka faɗa a fili shine cewa kuna kishin kadin sa wanda zai yi anna a ban kasa ya saba mu wannan abin da ke fili kenan amma abin da yake boye a zuciyarku ba ku faɗa ba shine cewa kuna kishin kare zama adam shine halifa ba ku ba kaji abin da ke boye kenan ka gani eh wa ma taktumuna na san abin da kuka boye kuma ai tusuruna min qaulikum abin da kuka boye daga cikin maganar ku nan ya halaka Allahu akrama alaina alaihi minna kuma kuna nufin cewa wato ubangiji tabaraka ta'ala ba zai halicci wanda ya fi ku wanda ya fi ku ilimi ba da kuma karamci da girma a gun Allah wala a'lamu minhu wato wa- wa wa a'lamu Allah ba zai halicci wato wanda ya fi ku sani ba hadhihi kisa da adama wannan ita ce wato kisa annabi adam da mala'ika da mala'iku kaza abin da ya faru tsakanin adam da mala'iku lamma khalaqa Allahu adam yayin da Allah tabaraka ta'ala ya rasa annabi adam Allah huwa zai ashiya sai san da shi duk wa'annan abubuwa baki da wal mala'ikatu su ko mala'iku lam ya'lamu ha ba san wa'annan abubuwa duka ba fa tajallahu alaihim sai Allah tabaraka ta'ala ya kama musu hujja bi anna adama cewa annabi adam ya yastahiqul hilafata ya sunta halifanci kenan li'annahu ya'lamu ilman la ya'lamuhu al mala'ikatu domin cewa shi adam ya san ilimin da mala'iku ba su sani ba da wannan Allah ya kama musu hujja cewa adam shine ya zama halifa ba su ba fa lihaza shaida ilimi ne adam ya kai inda ya kai ilimi kawai shi yasa irin da ya mala'iku kuma da wannan kadai Allah ya kama mala'iku hujja ba wai wani abu ya musu ba wani saddabaru kawai sai Allah ya san da shi abinda bai san da mala'iku ba ku gaya mun suna wayannan abubuwan suka kasa suka ce ba mu da ilimi sai abinda ka san da mu to kai Adamu faɗi sai Adamu ya faɗa sai Allah ya ce kun gani ko to wannan shine dalilin da yasa Adamu ya zama halifa ba su ba ashe kenan duk sanda ilimi yake to sai ya zama jagora kan jahilci duk ba wani wato ba wani babban arewa da za a yi duk magana ba ta kai wacce ta ilimi ce ba girma ba ba shekaru ba ba matsayi ba ba duk wata nasaba ba babu duk ba abin da zai sa mutum ya zama mutum sai halifa wato ya zama wani abu in ba ilimi ba ilimi kawai shine zai kai mutum na wannan to Allah ba mu ilimi amfani mm roka annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani fa da haza to da wannan ne qal ulama sai malamai suke cewa innal imamata cewa wato shi jagoranci la yastahiqu ha illa al-alim faqat ba wanda ya cancanci ya zama jagora sai masani kawai ilimi malami kawai shine kamata ya zama jagora la anna Allah tabaraka wa ta'ala domin cewa Allah tabaraka wa ta'ala ihtajja al malaikati ya kaba malaiku hujja fi khilafati adam bil ilmi a cikin wato halifancin na annabi adam sai ka musu hujja da ilimi cewa yana da ilimi shi samu kasar shi wa haza qadrul ilmi kuma wannan shine wato fifikon ilimi wanda yake nuna cewa ilimi shine mafi fishi lamma allama adamul musaima yati yayin da Allah tabaraka ta'ala ya san da annabi adam sunayen abubuwa dinnan wala malaikatu lam ya'lamuha su kuma malaiku ba san sunayen ba ja'alahu ja'alahu Allahu khalifatan bil ardi to sai Allah tabaraka ta'ala ya sanya shi zama halifa a wan kasa wa amara malaikata kuma sai ya umarci malaiku kama ya ci al'ana kamar yadda zai zo nan gaba za mu faɗa sai Allah ya umarci malaiku bisu jujuda lahu da cewa su yi wa annabi adam sajada ma sujuda ta yatin wato sai za a yanta gaisuwa saboda kawai ya fi su ilimi ha za da dino ala shafin ilimi wannan duka dalili ne akan cewa ilimi ya fi ɗaukaka al ilmu shi ilimi huwa al imamu shi ne ya jagora shi ilimi shi ne akan gaba wal amalu tabi'un lahu shi kuma aiki to mai bi ne ga ilimi domin ko da an yi aiki in ba ilimi aikin sai zama na banza Allah ma zai karba in ba ilimi kaji wa fadlul ilimi shi fadlul ilimi kuma a tabi'in kitabu ai qur'ani ma ya faɗi fadlul ilimi ma was sunnatu hadisi ma ya faɗi wato fadlul ilimi wal aqlu kuma a hankalce ma ai an san ilimi yana gaba amma kitabu kaga dai a littafi a qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala zakara fi idati ayatin ya ambata a wato a cikin wato ayoyi mayawaita ya ambaci fadlul ilmi wato fifikon ilimi minha daga cikin abin da Allah ya faɗa na fifikon ilimi inna ma ya khasha Allah min ibadihi ulama ya faɗi cewa wato wanda suke jin tsoron Allah daga cikin bayan Allah sune malamai ashe masana su suke tsoron Allah wanda bai da ilimi bai tsoron Allah ba tabaraka wa ta'ala ka gani wa minha daga cikin fadlul ilimi da ubangiji ya faɗa shi da Allah Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa cewa ba wani abun bauta ta fita sai Allah Allah shi da kansa ya fara yin kalmar shahada Allah ne ya fara shaida ba abun bauta sun tafi shi kaji wal malaikatu sannan malaiku ma sun shaida haka ne wa ulul ilmi qa'iman bil qisti sannan su ma abota ilimi sun shaida Allah bai shaida mutane ba bai shaida mu'mine ba bai shaida musulmi sai sai ma abota ilimi da Allah da malaiku da ma abota ilimi sun shaida cewa ba abun bauta sun tafi Allah wannan dai ne simbar na ilimi ashe in ba ilimi har shirka ma sai a tayi kenan in ba ilimi wallahu shi Allah tabaraka ta'ala zakar arba'ata sunafin ya ambaci wato wato wadansu sunfofi guda hudu ya faɗi wasu kalolin mutane guda hudu annahu rafa'a darajati cewa Allah tabaraka ta'ala yace ya daga darajojin su baki da wayannan wato wayannan mutane Allah ya daga darajojin su a hala badrin da farko ya faɗi mutanen badar wayanda suka je yakin badar daga cikin sabai Allah ya ce ya daga darajar su yace innamal mu'minuna allazina idza zikra Allahu wajalat qulubuhum ko إنما المؤمنون الذين إذا ذكر إذا ذكر الله وجل قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون haka a take to ka gani Allah ta ta'ala ya faɗi wannan cewa mu'minai sune wa'anda mu'minan kirki sune wa'anda idan aka ambaci Allah tabaraka ta'ala wajilat qulubuhum sai zukatan su sarawrawa su tsorata shikenan sai kaga sun yi rawrawrawa yanzu nan sai ko hawaye ko kuma sai zuciya ta kare shikenan sai a koma ga Allah da sun ji ambatan Allah sai zuciya ta kare mu'mina kenan na gaske hazihi wannan aya da ka gani nazar fi ahli badr ta sauka ne a cikin wato lamarin mutanen badar wa qala fi akhiri to a ƙarshen zancen mutanen badar sai Allah tabaraka ta'ala ya ce innahu yarfa'u darajatihim cewa shi zai daga darajojin su yudihim darajatin aliyatin zai ba su darajoji wanda suke madaukaka haka Allah ya faɗa domin ya ce ulaika mu ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa ghayratun wa rizqun karim ulaika wancanan kan ji Allah humul mu'minuna haqqan sune wanda suke mu'minai wato a haƙiƙa lahum darajatun inda rabbihim darajoji sun tabbata gare su a gurin ubangiji Allah zai ba su wa magafatun wa rizqun karim da gafara da kuma arziki wanda yake mai girma Allah da zai ba su wannan ka gani ashe ka da Allah ya ce zai ba su daraja ko to mutanen badar kenan na farko kenan wa zakar mujahidina sannan Allah ya faɗi masu jihadi wanda suke yin yakin dauka addinin Allah faddala Allahu mujahidina ala qa'idina daraja wa kullum wa'ada Allahu al-husna faddala Allahu mujahidina ala qa'idina daraja azima sai ce darajatun minhu madatun wa rahma wa kana Allahu ghafurur rahima darajatun minhu madatun wa rahma wa kana Allahu ghafurur askin sunan bayani haka Allah ya faɗa tabaraka ta'ala ko haka Allah ya faɗa cewa mujahidai masu ɗauka addinin Allah to Allah ya fifita su akan wanda suke zama ba su ɗauka addinin Allah la yastawil qa'idun min al-mu'minina ghayr ul daraj wal mujahiduna bi amwalihim wa anfusihim haka Allah ya faɗa ba zai yi ba wanda suke zaune kawai a gida ba su zuwa yakin ɗauka addinin Allah su yi daidai da wanda suke mujahidai suna can a filin daga kullum suna ɗauka addinin Allah ba zai su daidai ba ba su zama daidai ba ba su zama daidai ba ha gani ko to sai Allah ya ce faddalallahu mujahidina ko ya mu'allim ai kai daraja Allah ya bibita mujahidai akan wanda suke zaune ya daga darajar su wa faddalallahu mujahidina kan darajan darajatin minhu magbatan wa rahma darajoji Allah ya ba su da gafara da jin kai su masu jihadi bai ba wanda suke ba su ba bai ba wayan su su ba to kaga ni Allah ba su darajoji to wannan kenan wa rafa Allah tubi kenan wa rafa tabaraka ta'ala Allah ya dauka darajojin kuma as-salihina wato mutanen kirki su ma Allah ya ce ya dauka dalilin su wa man yatihi mu'minan duk wanda mu'mini yazo masa inda Allah kada amira salihati wanda yake mu'minin nan ya aikata ayyuka na gari fa ulaika lahum darajatu ula ko ko idan wato mu'mini yazo wa Allah kada amira salihati wanda yake ya aikata ayyuka na gari a duniya fa ulaika lahum darajatu ula to wancan ka za su zama suna darajoji wanda suke madaukaka kuwa za su samu darajoji madaukaka ji uku kenan ashe yanzu mun ji mutanen bajar suna darajoji mun ji mujahidai masu ɗauka jinin Allah suna darajoji mun ji salihai mutanen kirki bayan Allah suna darajoji to kuma wara fa ajar da ta ahlul ilmi sai kuma Allah ya ɗauka ka darajojin ma'abuta ilimi kuma sune su kwanna hudun fauka jami'i hadir asnafi su kuma sai Allah ya ɗaga su sama da dukkan wayannan uku sai zama masu ilimi su ne kan gaba su ne sabon farko domin haka aya ta nuna ubangiji ya ce tabaraka ta'ala ya ayyuha allazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu يرفع الله الذين أه؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا والذين أوتوا العلم درجاتهم والله ما تعمل خبير Allah tabaraka wata'ala ya ce zai daga darajojin wanda suka yi imani daga cikin ku wallazina utul ilma darajatin wanda suka sun an ba su ilimi kuwa Allah zai dauka darajojin su ma daraja akan daraja wallahi ma ta'maluna khabir Allah masani da abin da kuke aikatawa fa za ala ulul ilmi sai Allah tabaraka Allah ya sanya ma ta ilmi fil martabati sadisati sune wato masu lamba ta uku a daraja haka Allah ya sanya shahid Allah ubangiji ya ce shahid Allah Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa ba motan sun tafi shi ka da farko waye mai daraja ta farko Allah shahid Allah Allah ne daraja farko wal mala'ikatu sannan mala'iku sun da ta biyo ulul ilmi ayyuhum sannan ma abu ta ilmi kaji sune da ta farko Allah fil qur'ani sab'atu anfari Allah ya faɗo su mutane kala bakwai a cikin qur'ani kuma har yanzu kulluhum zakara Allah dukkan bakwan nan Allah ya faɗa tabaraka wa ta'ala Allah ya faɗa tabaraka wa ta'ala annahu allamahum allamahu al-ilma cewa wa'annan bakwan gaba ɗaya Allah ya sadda su ilimi min indihi da gunsa ilimin ma da gunsa ne bila wasitin ba tare da tsani ba Allah bai aiko wani ya ga musu shi da su ya sanar da su ilimi su bakwai ne fil qur'ani Allah ya faɗa cikin qur'ani su su bakwai ya sanar da su ilimi annabi adam al-asma kullaha kajin farko Allah ya ce ya sanar da annabi adam sunaye baki da fanala bi zalika khilafata da wannan dalilin annabi adam ya samu halibanci ma wa sujudar malaikati kuma ya samu wato darajar cewa malaiku su yi masa sujada wa qala ta'ala Allah tabaraka ta'ala ya faɗa kuma yace innahu allama al-khidra cewa Allah ya sanar da annabi hidru ya sanar da sayyidina hidru ilma firasati wato ilimi na firasa firasa shine abu bai zo ba a yi hasashen faruwarsa kuma ya faru a yadda aka ce manzo Allah yana cewa ittaqu firasul mu'mini fa innahu eh yanzuru bi nurillahi ku ji tsoron tsinkayen mu'mini hangen nesan mu'mini ku ji tsoron sanjin manzo Allah fa innahu yanzuru bi nurillahi saboda shi mu'mini yana duba ne da hasken Allah da hasken Allah yake hango gaba sai ka ji mu'mini ya hasashen abu kaza ba zai faru kuma sai abin ya faru saboda da hasken Allah yake gani to wannan shi ake nufi da firasa tsinkaye hangen nesa abin da bai zo a- a yi hasashen zai iya faruwa kuma suka ga abin ya zo ya faru kamar yadda aka hasashe da yake abin daga Allah ne to sai na hidiru alaihi salamu wanda ana saɓani wali ne ko ko annabi ne amma dai maulan bashir sallallahu alaihi cikin tafsirin nan zamu zo wurin a can cikin sura kafi ya tafi akan cewa wali ne ba annabi bane wali ne shi shi sai na hidiru to hidiru din nan ya ji tsoron Allah tabaraka ta'ala samu ilimi da Allah ya san da shi ilimi shikenan sai Allah ya bashi wato firasa eh Allah ya san da shi firasa wa Allah na milatin da ilma Allah ya ce mun san da shi ilimi kai tsaye da gare mu fa na nabi zalika tilmizan sai Allah ya- da da wannan dalilin ilimin sai annabi sai sannan hizo ya samu almajiri babba misal Musa kamar annabi Musa wa Yusuf da Yusuf kaji walifa akramaka Allah ne shi akramaka Allah ne shi amma saboda ilimi sai da Allah ya mai da annabi zama almajirinsa almajirin annabi ma babba irin annabi Musa wanda yake ma shine na uku a cikin martaba a annata da manzanci domin shine na uku a martaba ulul azmi na rusul daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a daraja sai annabi Ibrahim sai annabi Musa shine lamba ta gaba amma shine daraja ta uku ma sai ga ya zama almajirin waliyi saboda waliyin ya samu ilimi kawai ba da wani abu ba a shekara da da ilimi take zama mutum ka gani ta gani wa allama yusuf ta wula ahlami ubangi da Allah ya san da annabi yusuf kuma wato fassara mafarkai ya ba shi ilimin fassara mafarki yace rabbi ka rasu ne mai ilimi mai mulki wa allamta min tawil hadisi ubangiji hakika ka bani mulki wa allamta min tawil hadisi kuma ka sanar da ni wato wato wato wato fassara mafarkai fanala zulaiha dalilin ilimi sai ga annabi yusuf ya samu zulaiha kyakkyawan mace mai daraja irin zulaiha sai zama ya aure ta wal mamlakata kuma ya samu masarauta ita ce masarautar misra masarautar ma babba ka gani saboda ilimi wa annaba dawuda sana'ata da busin sannan Allah ya sanar da annaba dawuda sakar wato wato wato silke Allah ya sanar da shi sakar silke ko ya sanar da shi sakan makamai kiran makami domin wato wato a tsohuwar arabiya a tsohuwar larabci wato su larabawa in suka ce labusu suna nufin duk wani nau'i wato na na makami mashi ne takobi ne silke ne wato wato wato wato wato garkuwa ce da ake kare suka da ita duk waɗannan nau'in makamai na yaki to suna ce musu labusu amma anan ubangiji ta ta'ala da yace labusu yana nufin wato silke silke yake nufi da labusu a wannan aya domin tabaraka ta'ala ya ce wato liyu husnakum min ba'sikum ko eh haka Allah ya faɗa Eh, eh, wa allamnahu sun'ata labusin lakum li yusnakum min ba'sikum Allah ya san da Annabi Dawuda sakar wato wato ya san da shi kirar ya sanar da shi wato kirar wato silke li yusnakum min ba'sikum saboda wani ta Allah yana son ya- ya kare ku daga wato yaƙe yaƙe da farmaki idan mutum ya sa silke a jikinsa ko an kawo suka ko kuma sara ta kubi sai zama wannan silkin ya kare shi to gaji to Allah ya san da shi ilimin kirar wato sirke shi annabi Dawud alayhi salamu fa wajen da asata da wannan ilimin kuma sai zama ya samu wato shugabanci wal mulka da kuma mulki shi annabi Dawud wa annabi Sulaiman man take dai umangi da Allah ya san da annabi Dawud wato ilimin sanin maganganun tsuntsaye sun in tsuntsuye kuka to ya san me ya faɗa ka gani ya san me ya faɗa ko gashi na cikin sutun namli yadda ya magana wato da da da da- ya magana da huda huda ko ya magana da huda huda da huda huda ya zo annabi dauda annabi sulaiman ya ce da shi to me yace la azba hannahu aw law azwannahu azaman shadidan aw la yatani bi sallallahu alaihi zan yanka shi ko in ma azaba mai radadi an ce yayi nufin zai fige shi ne da ransa tsuntsu ne shi huda huda aka nemi huda huda aka rasa lokacin da sulaiman da yake neman sa tunda yake shi yake nuna masa gurin da za a samu ruwa shi sabeya ne shi huda huda sabeya ne duk inda ruwa yake a cikin ƙasa ya sani da ya zo ya nuna gurin sai a sa mala'iku eh, aljanu sai su haƙa sai a samu ruwa sai a yi alaula sai a yi abin da za a yi na amfani to kuma ana cikin tafiya ayari sai aka nemi shi aka rasa kuma lokacin bukatar ruwa ya yi kuma ba a kusa annan sulaiman ne sai aka dinga neman su a kan shi ba to sai wannan alwashi to la azba hannu wallahi yanka shi zan yi dawo yanka shi zan yi ma shine hu- hukuncin sa aula azba hannu au au lau azba hannu azaba shi zan mai azaba mai rari wato zai fige shi da gashin da ga- fige gashin sa da ransa ko kuwa ya yanka shi ko ko ya zo min da sultani wanda yake babba ya zo min da wani hujja mai karfi da zan kyale shi to da ya dawo suka yi maganganu ya gaya masu cewa a na je wani gari ne har na ga wasu- ni waje tumra asin tamlikuhum wa uta min kulli shay'in go wal hashu azim din da ya gaya masa to kage yana fahimta maganganun tsuntsaye kuma ga yadda suke da tururuwa ma ga yadda suke da tururuwa ko qala sunam natun ya ayyuhan namlu wa masakinakum la yahdumannakum sulaymanu wajduhum la yashuruna fatabassama dhahikan min qawliha tururuwa ta yi magana ya kuwa jama'a ya kuki jama'a tururuwai kowa ya shige gida a shiga rami ga rundunar Suleiman nan ta to kasu take kuma sani ba sai annabi Suleiman ya dariya ya ce ya rab- ya ubangiji ko auzi'ni ana shukran limata kalcana amsa alayya eh Allah ka bani dama in gode ni maka da har nake jin maganganun gabobi kaza kaza to kaga annabi Suleiman ya ji maganganun Allah ya sanar da shi wannan ilimi to da ya sanar da shi ilimin magana da tsuntsu ko ullimna mana kadai wal muallimu Allah ya ce an sanar da mu magana tsuntsaye waye ake sanar da shi al-muallimu Allah Allah ne sanar da shi fa wajen da mamlakata da wannan ilimin sai ya samu masarauta shi ma wa wajen da Bilkis kuma ya samu sayyidina Bilkis wal arshi kuma ya samu wato gadan gadan mulkin ta duk gaba ɗaya da wannan ilimin wa annabi Isa kitaba Allah ya sanar da annabi Isa littafin sa wal hikimata kuma sanar da shi wato annabta wa taurata ya sanar da shi at-taurat injil da injila wa yu'allimu wal kitaba wal kitaba wa injil kamar da Allah faɗa Qur'ani fa na'ala bi zalika rab'a to da wannan ilimin ku sai annabi Isa sai ya samu daraja cewa Allah ya daga shi ila sama'i zuwa sama sai zama kamar mala'iku yadda mala'iku ke rayuwa a sama shi ma kai ke rayuwa a sama zaka yana can wani musharaka ta mala mala'ikati ya zama yana yana tarayya da mala'iku a cikin abu wato yadda suke a can shi ma kai ke a can wa ulima muhammadan wa anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam shari'ata Allah ya san da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'a wa Allah kuma ya kunta alam Allah ya ce kuma ya san da shi abin da ba bai sani ba fa na la bi ilmi shafa'ata da wannan ilimin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu daraja babba shine ceto Allah ya ba shi ceto a ranar kiyama قال علي كرم الله وجهه سيدنا علي فدا من wato Allah ya gina fuskar sayyidina Ali gaban sa da gunci al ilmu shi ilimi afdal min mali ya fi ma dukiya shi ilimi ya fi dukiya daraja bisa ba ta shi'a ya fi kudi ilimi ya fi kudi da abubuwa bakwai ko da darajoji guda bakwai al malu shi dukiya mirasul fara'inati gadan fir'aunoni ne shi dukiya wal wal ilmu shi ko ilimi mirasul anbiya gadan annabawa ne wanne kuke nan ilimi ko al malu shi dukiya yankus yankusu bin nafaqati raguwa take yin ana ce da ita yanzu kana kwasa kudin kana kashewa sai su dinga raguwa ko kana diba kana bai wa sai su dinga raguwa ko to ka gani wal ilmu shi ko ilimi la yanqusu bin nafaqati baya raguwa dan kana bayarwa karuwa ma yake shi ilimi ya zada bin nafaqati ilimi karuwa yake yanda kake koyar da wani to naka karuwa yake kai domin sanda kake koyarwa su suka dinga gane abin da baka gane ba sannan kuma sai ka haddasa abin da baka haddace ba ka gani a shekaruwa ma yake shi almalu shi dukiya ya da wani kafiru kafiri ma yana iya samu wani sai da mumin mumi ma yana iya samu kaga ashe ba bambanci amma wani ilimi shi ko ilimi na tudu illa mu'min ba wanda yake samun ilimi sai mumini almalu ita dukiya ya hataji ila hafizin wa harisin tana bukata ya zuwa ga mai gadi sai ka nemi mai gadi wanda zai tsare ma dukiyar kanka da ita yanzu mutum yana da kuɗi ya da kwana shi kadai hankalin ya dinga tashi kenan kullum sai da masu gadi sai da kaza kaza kaza kullum amma wani ilimi shi ko ilimi ba ka da mutum an ji an ce an tara mutum a hanya an mai fashin iliminsa ko ko an je gida an sace mai ilimi ba zai yi ba ka da sace littafin zaka yi amma ba da ba da ba da ba da ilimi ba wani ilimi shi ilimi ya hafazu sahibu shi ne ma yake gadin mai shi shi ke kiyaye mai shi ma la ya la ya tazu da hafizin ba bukatar mai gadi idan ma sai insani haka na kuma idan mutum ya mutu ya kama da hudu ce sa sai ta yanzu za ta za ta zo a duniya ne wasu kashe ko nawa ka tara an ka mutu nan zaka ba suka tafi wa ilmuhu amma ilmin sa yadkhulu ma'ahu fi qawlihi ilmin sa zai shiga cikin kabari tare da kai la yafariqu ba zai rabu da kai ba almalu ita dukiya yaskul iskil insana tana ƙara wa mutum nauyi ala sirada kan siradi yanzu idan dukiyar mutum ta yawa to kallale ya tsallake siradi sai sa'a nauyin dukiyar za ta hana shi wucewa kaga da siradin nan da dan siriri ne kamar gashi tsinkewa yake cikin sauri kuma ka lafto kaya ga sunan lodi ya za ka tsallake saboda kan mutum yana du ilimi a duniya tana dukiya a duniya da yawa ta Allah ce yayi sai ya daɗe a gaban shi sai dan kowace kwanala sai ya bayanin ta to ilimi ba shi ko ilimi ba haka ne ba shi ko ilimi wato yi kawihi ƙara mutum ƙarfi yake ma Allah mashi wajen tafiya Allah sarar kan sarari yanda sai mutum ya wuce ya tajin nasu mutane suna bukatuwa kullum baki dan su ilal alimi ya zuwa ga malami fi dini ma cikin addinin sun da koyar da su addini wala ta tajin ila sabil mali amma ba wani mummune da suke bukatar mai dukiya ba a bukata ba sai da mai dukiya cikin su ba za su rayu to ka gani to wannan abubuwan guda bakwai sun nuna cewa ilimi ya fi dukiya bal ilmu shi ilimi abdul min mali ya fi dukiya wai za wai za kana adamu alaihi salamu idan ya zama annabi adamu abinci da fito gare shi ulima su mala kaibinati an san da shi wato ilimin sanin sunayen abubuwa shi idan annabi adamu an san da shi sanin abubuwa ne fashe rufa sai zama ya samu daukaka bi zalikal ilmi saboda ya san sunayen abubuwa kawai da sanin suna abubuwa kawai annaba adam za su dauka hatta wajen su da malaikaci har ya samu girman da Allah ya sa malaiku su yi masa zina ma wata yi yato mulawu su gaishe shi fa na hanu to mu kuwa ullimna zata was sifata wal asma mu an sanar da mu zatin Allah an sanar da mu sifofin Allah an sanar da mu sunaye da zatu da sifatu da asma'u duk mun sani laisa asma'u da kainatu ba wai sunayen abubuwa muka sani ba mu sunayen Allah muka sani da sababin Allah da zatin Allah wannan ƴan faila sun san ya kamar anan gurin ka gani arifai sun san ya kamar anan gurin zati da suna da sifa duk mun san su shi ku adamu ma sunayen ma abubuwa ya sani ba sunan mara da da da da da masaki da faifai su aka sanar da shi da da abubuwan duniya mu kuwa aka sanar da mu abin da yake ma wato ya ya rabu zatin Allah ne da barka ta alai gaba da zatin Allah da sifar Allah da sunan Allah su muka sani to yaya idan Adam ya san sunayen mara da da da ƙwarya ya ya samu girman da Allah ya ce mala'iku su masa zada saboda wannan ilimin to mu ko da muka san zatin Allah da sifar Allah da sunan Allah mu kuwa za a sa su ne mana zada kenan ya ya ya eh wa ma ake nan ko girman ilimin wancan da wannan ɗaya ne ba ɗaya ne ba wannan suna abubuwa ya sani wannan ku suna zatin Allah da makiyar ubangiji shi ne abin da suka sani ka gani ashe ba ya zama ɗaya ba kenan ko laisa asma'ul ba wai sunayen kauni kawai ba bal asma'ullah sunayen Allah fa wa sifatihi da sifofinsa wa zatin aliyya kuma sunayen da zatin sa madaukaki zatul aliyya idza arabna haza idan mun san wannan baki ne kai fa lan najidu salamar malaikati to inda muka san wannan ku ya za ba za mu samu gaisuwar malaiku ba manzo Allah ya mana albishara malaiku sun ga gaishe ku ashe ka ji dalilin da yasa sun gaishe mu ka gani bal bari ma sama da haka ma na judu za mu samu fauka zalika sama da haka ma za mu samu salamar rabbi gaisu ubangiji ma da kansa Allah zai gaishe mu ma ba ma malaiku ba sai kaji Allah yana cewa salam qawlan min rabbir rahim gaisuwa ta tabbata gare ku magana ce daga Allah da kansa yana gaishe ku tabaraka ta'ala saboda ya sanar da mu zaki da sifa da suna ni gaba da mun gode Allah wa idza kana al-hidru idan ya zama annabi sayyidina hidru alayhi salam wajada bi ilmi firasati saboda ya san ilimin hangen nesa kawai sai ya samu subata Musa sai ya samu almajirantakan Musa wa yushau da yushau suka zama almajiransa wa huma nabiyani bayan suna matsayin annaba guda biyu amma suka zama almajiran hidru saboda ya samu ilimin hangen nesa kawai to fa nahnu mu ko wadanna ilmal haqiqati mu ilimin haqiqa Allah ya san da mu mu ilimin ma'arifa Allah zan da mu gashi nan gaba gida hakika muka san diwa hakikar zatin Allah mun sani to yanzu kuwa kai fa lana dirsu wata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu ko ya ba za mu samu abota da manzo Allah ba kun haka ne najidu ha sai mu same ta mun gashi nan ma Allah ya faɗa mana cikin Qur'ani ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa sunu ulaika rafika alhamdulillahi rabbil alamin mun gode Allah kaji dama Allah ya faɗa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim sanan ka sa tare da ubangiji da wata ala wato yayi nima gare su ne nabi daga cikin annabawa was-siddiqi da siddiqai wash-shuhada'i da shahidai shahidai was-salihina mutanen kirki na gari wa sunu ulaika rafika to wa'annan kuwa sun sun kyautata zama abokanan zama annabawa da siddiqai da shahidai da salihai ba abokan zama sama da wayannan to gaji Allah ya ce muna tare da su duk baki da alhamdulillah men ba da ilimi ya da san fararen ilimi kuma anna taliba cewa shi ne neman ilimi idza kharaja min baiti idan ya fita cikin gidansa zai tafi wurin ila alimin ya zuwa ga masani wanda zai koyar da shi ilimi ya dalibul ilma ya tafi neman ilimi fa innal malaikata ta sha malaiku ta suda su adni hata ha sai su dinga shimfide wato fukafukansa hata aziman dan girmamawa wato shirifan lahu dan girmamawa gare shi shimfida fukafukan nan ba yadda mutane suke zato bane ba wai yadda ake fassarawa bane sai kaga ana fassara cewa wai mutum zai dinga tafiya akan fukafukan mala'iku ba haka bane ma'anar shi fada fufuce ma'anar shi fada fufuce yanzu in ka je gaban sarki zaka gaza kake akwai dogari yana a bakin kofa in zaka wuce ta ce buɗe riga ka ko sauke babbar rigar wannan rufin da ka babbar rigar ka sai ka buɗe shi haka talawu sai ka je gaban sarki ka zube fa ka kwashi iska ka zo ka gaisa kenan to wannan shine wani shimfiɗa fufuci mala'iku za su dinga shimfiɗa fuka-fukai suna gaishe mu yadda za ka ga akwai tsuntsayen da ake koyar da su irin wannan ana ba su train in sun game su sun ga uban gidansu sai ga sun to suna kasa kasa da fuka-fukai suna buɗe fuka suna farrarra suna fur ko kamar yin talatala yake yi ko tsawi su ko wani abu sai su buɗe fuke to gaisuwa ce to mala'iku su dinga gaishe su ake nufi kawai shine ma'anar salama da mala'ikati wanda manzo Allah ya albashara da shi a cikin hadisi gaiso mala'iku ba wai sun fada fuke ka taka ka tafi ba ba haka ake nufi ba shin fada fuke na nufin wannan gaisuwar mala'iku su daga gaishe ku don girmama gare ku irin dai yadda suka gaida kakan mu annabi adamu saboda ilimin da ya samu to duk wanda zai fita neman ilimi da gurin malami neman karatu to haka mala'iku ce gaishe shi ba gadan da muka samu kenan daga baban mu annabi adamu an musu tabbata gaishe shi mun kula to wannan shine zancen ba wai da duka baki da ma da mai tare da ila muallimi matakar almajiri ya ci gaba yana zuwa gurin malami yana kai kawo gare shi Allah tabaraka wa ta'ala to ubangiji tabaraka wa ta'ala yanzu da alaihi rahmata zai dinga saukar da rahama gare shi kuwa wa idza kana fi madrasatil ilmi idan kuma almajiri ya tabbata a mazaunin ilimi yana zaune a gaban malami ya dauka karatu to man yafhamul ilma wanda a cikin almajirin yake fahimta abin da ake karantarwa din ya alamu ma ya jidu to shi ya san abin da yake samu ai ya san me yake samu na amfanuwa ko wa man la ya fahimu shay'an to wanda ma baya fahimta da Allah kashi ta ko kuma asaba sanin wa man la ya fahimu shay'an wanda kuma bai fahimta komai a cikin abin da ake karantarwa bai gane me ake karantarwa shi kuma ya dai zo ya zauna kawai dan dai neman albarka amma baya ganewa an sakantawa baya ganewa min ba ya kwalta abin da ke to shi kuma ya ji da karama ce to yana samun karama daga Allah shi kuma ya samu wani girma na musamman ya jidu yana samun cewa Allah hufi da lahi ya daga cikin abin da ya samu cewa ai yana cikin bin Allah ne zaman da ya a nan gurin bin Allah ne yana samun ladan biyayya ga Allah ma da yi majalisar ilimi mutum yana mazaunin ilimi bai tashi ba tsawon zaman da zai anan lada ake rubuta masa walau lan ya fahimci an koda da fahimci komai a karatun da ake yi ba ba huwa mahbusun anil ma'asi ko ba komai ai ya zama an tsare shi ga gurin sabo ko yanzu da ya zauna a wurin ilimi yanzu nan duk wanda ke cikin mu nan gurin a zaune ai kaga dai baya gurin sabo amma da baya nan watakil Allah alamu ina yake amma yana zama nan to tsawon zaman sa da nan da ya baya gurin sabo kaga ko wannan da ya isa an tsare shi gaban zuwa gurin sabo kenan wa zunubu gaban kuma zuwa gurin zunubai ma da fi majalisar ilimi mutum yana madadin ilimi wa majalisun lil ulamai mai zama da malamai wal malaikatu da mai zama da mai zama da malaiku yana zama da malamai da zama da malaiku kuma duk gaba kida wa idza lam ya alam shay'an idan bai san komai ba bai gane komai ba min ma yuqal daga abin da aka faɗa cikin ilimin yanka su kalbu kuma zuciyarsa ai za ta ji ba daɗi ko to ne haza dan wannan ne kai ku kai kun Allah da bisu sai Allah ya zama abokin zaman sa kuma ƙarshe wannan karyewar zuciyar da zai samu ta ta sa Allah ya zama abokin zaman sa kuma domin Allah ya faɗa cikin hadisi kudusi ana indal munkasatu qulubuhum min ajli ni ina tare da wanda zuciyarsa ta karye dan ni to karyewar zuciya dan Allah tana sa Allah ya zama abokin zaman ka kuma ka ji wani ƙarin falla da mutum zai samu kuma in ya zo gaban malami bai gane kuma ba ha za shay'un to wannan fa wani abu ne fa min fitar da ilimi daga cikin wato fallan ilimi da ma arada Allah yayin da Allah ta'ala ya so an yi nabbihar mala'ikata da Allah ya so ya fadakar da mala'iku anna adama khairun minhum cewa annabi adam ya fi su a adahu min ilmi sai Allah ya bashi ilimi malam ya ji irin ilimin da su ba su da shi fa aqarru dole suka yi furci ko bi anna adama khairun minhum cewa annabi adam ya fi su alheri
وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا واذكر كعمة يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قلنا للملائكة كعمتي أين مكة فلا ملائكة هم كتير إذن لآدم تكوي سنرى عن نبو آدم تندك يا فيكو kun gane yanzu ya fi ku ilimi to shi kenan ku su zaka shi goye shi a yi sujudu da tahiyyatin bil inhina'i ita ce sujuda irin ta gaisuwa hanyar sunkuyawa ake nufi ku sunkuya gare shi ku gaishe shi au ko kuma ka annahu sujudu inhina'i ku yi kamar yadda sujuda ta ta gaisuwa take ku yi irin wannan laysa sujudu ibadatin ba wai dai sujuda irin ta bauta Allah ake nufi za a yi masa ba haza irin wannan laysa ku illa tabaraka ta'ala ita wannan sujuda ta daura goshi a ƙasa ba wanda ya cancanci a yi masa ita sai Allah tabaraka ta'ala au ko kuma a'a jila adamu qiblatan lahum sajada ta bauta ake nufi su yi amma an sanya annabi adamu ya zama alqibla gare su ne kama jilatul ka'abatu qiblatan lana kamar yadda aka sanya ka'aba ta zama alqibla gare mu nazuru ilaiha ai muna kallon ka'aba ne mu sajada gare ta mu sajada zuwa gare ta wala nazuru ma ba ita muke sajada ba hakikatan hakika Allah muke wa to inda ka'aba wanda bulullika ne kawai aka gina sun isa su ce Allah ya ce mu kalli nan gudun mu sajada dan ya ce a kalli adama ya sajada kuma sai me ya ishe mu kawai umarnin Allah ne a cikin yin haka Allah ne ya yi to yin shi ne bauta yanzu shi ne biyayya karka kawo wani tawili wanda kamar yadda shaidan ya kawo ga shi yanzu shaidan Allah zai mana bayanin yadda abin ya faru shi shaidan tawili ya tsayi sai ya auna abin da hankali bai auna abin da umarnin Allah ba bai auna abin da hakikar ba ah yanzu ka kalli ka awa ka yi sajada ma'ana ka bauta mata kenan a'a ka bauta Allah umarnin Allah ne a cikin kalla ka ba ya sajada kuma duk inda ka yawa ya kalla ba ka awa ba ka saba masa har ma malaman fiqh na cewa in ka gano ka kuskure da kibla to kamar da sallar ka sake ta matuka a cikin lokaci ne lokaci ne fita ba sai ka sake sallar nan ma wawa ma bace ba bayan fa Allah ya ce fa aina ma tuwallu fa samudullahi inda duk kuka yawa ya ma zatan Allah na gurin amma duk da yake zatin Allah nan dai yanzu ba nan yace a kalla ba shari'a ce wata a kalli Ka'aba dole sai an kalli Ka'aba sannan za a yi sallah kuma ta yi me yasa li ifradil wujhati saboda Allah yana so ya koya mana ɗayan ta fuskanta in muka kalli guri ɗin nan zamu kalla kar wanda ya karkare kaji abin Allah yake so ka mana kin to yanzu idan Allah ya sanya Ka'aba alqibla gare mu to ya sanya Adamu kuma ya zama alqibla ga malaiku kenan shine kawai ma'ana cewa sajada ce irin ta bauta amma Allah yana nufin su bauta masa da hanyar kallon Annabi Adamu shine alqibla gare su a wannan lokaci abin Allah ya ce shi kenan wala kulli hali ko ma ya aka yi dai hada sujudu li ghayri Allah tabaaraka ta'ala wannan sujuda din nan ga wani Allah mansuhun an shafe ta yanzu ba za kuma yi ba ba za a sujuda ga wani Allah ba sai da kalle Ka'aba kai ba za ka kalle wani ba eh wata mace ta taba cewa da manzo Allah ya mata izini ta mai sujuda manzo Allah sai ya ce mata da na ka law kuntu amuran ahadan an yazura li ahadin da zai yiwu in umarci wani ya sujuda ga wani ba Allah ba da na umarci mace ta yi sujada ga mijinta saboda girman haƙƙinsa a kanta amma ba yadda za ya sujada sai ga Allah haka Allah ya gaya maza Allah ya gaya wa wannan to kaji ashe ba yadda za ya sujada sai ga Allah kenan saboda haka mun suhiyan magana ce wannan ko da gaba ba za a sujada ga wannan Allah ba fa su sujadu to sai suka sujada illa fa sujadu duk malaiku suka sujada suka bi wannan Allah illa iblisa iblis ne kawai bai sujada ba huwa abul jinni waye iblis shine uban aljanu kana bayan malaikati ya karanta tsakankanin malaiku yake a lokacin da wancan malaika ne a wancan lokaci a ba to shikenan sai ya ki imtana min sujudi sai ya ki yin sujada din yake yi ya hannu gabaran ta yi ba wasta kabara sai ya girman kai wa kala sai ya ce ana khairu minhu ni na fi alheri daga na fi annabi adam ai ai na fi shi ya za a sanin mai sujada kuma bayan na fi shi wa kana min kafirina to annabi adam to shi iblis sai zama daga cikin kafirai saboda ya ki bin umarnin Allah iblisu shi iblis din nan kana yusan ma bi azazilu da sunansa asali azazilu sunansa kenan kana abdan muqarraban ya kasance bawa ne abun kusanta zuwa ga ubangiji abadallah tabaraka wa ta'ala ya ya dade yana bautar Allah tabaraka wa ta'ala fi kulli shibrin akan kowane tsani daya ala wajen arzaban kasa sai da ya sujira a kowane tsani ɗaya na ban kasa ba fa maganar bici ake yi ba tsani fa shine haka idan ka shimfida yan yatsun ka kan kasa tsakanin inda babban dan yatsan ka ya taba zuwa inda babban zuwa inda dogon dan yatsa na tsakiya da ake ce wasu ya tabo to nan ne fa shibru fa tsani kenan to duk gwargwadon tsani guda a ban kasa sai da iblis ya ɗora goshinsa a kai su daga Allah a lokacin yana cikin mala'iku kafin Allah ya koyi shi ga rahama ba inda a duniyan nan bai sadara ba don ko sha aka yi dubbuci ba inda shi ran bai sadara ba ai ya isa a ce masa ya bauta Allah bawan Allah na hakika balle a ce duk Kano duk fadin Kano balle a ce fadin Najeriya to duk ba magana haka ake magana duniya yake duk duniyan nan ba inda shi ran bai ɗora goshinsa a kansa ya yi sadara ga Allah ba lokacin yana azaziru yana matsayin wato wato wato bawa mukarrabi alfa sanatin shedan sai da shekarar dubu yana bauta Allah wa kana khazun jannati kuma ya taba kasancewa mai tsaron gidan aljanna shine mai kullun aljanna a hannunsa 40 alfa sana sai da shekarar dubu hudu yana tsaron gidan aljanna dubu 40 40 alfa shekara dubu 40 yana tsaron gidan aljanna wa jahada 60 alfa sanatin sai da shekarar dubu 60 yana jihadin dauka addinin Allah haza qabla adam wannan tun kafin halitta annabi adam yake magana a cikin ayyamin lahi wannan ma halakar Allah Adam yayin da Allah ya sa annabi Adam kuma wa amara mala'ikata bi sujudi lahu ya umarci mala'iku su mai sajada kasa iblisu sai iblis yayi kiyasi a zuciyarsa ma wujudin nasi da cewa ga nasi karara shi kuma malamai malamin bitu suna cewa la qiyas ma annas ba a yin kiyasi in ga nasi idan ga nasi karara ba a yin kiyasi ba a yin kiyasi idan ga nasi yanzu hadisi ya ce duk wanda ya sha giya mai guda da tamanin haka ne to yanzu ba za ka zo ka ce shi kenan na yi kiyasi duk wanda ya sha giya a mai guda da ɗari biyu ba ka isa ba ba a yi nasi na kiyasi amma yanzu ka zo ka ce duk wanda ya sha shorisho a mai guda da tamanin na yi kiyasi da giya saboda irin abu ɗaya suke yi giya na jiyar da hankali shorisho na jiyar da hankali yanzu na yi kiyasi a haka kiyasi a gidi saboda ba nasi a kan shorisho mun kula na yi kiyasi da wanda sha wuyi a baibula tamanin ya yi daidai saboda ba nasi a kansa duk abinda ba nasi sai a mai kiyasi amma duk abinda akwai nasi ba a kiyasi to yanzu ga nasi nasi ne ƙur'ani ya manzala ubangiji ya ce uzuri adam ku zira ga adam sai iblis ya tsaya na kiyasi shi kuma kaga ya bata daga nan gurin ya halaka qala me ya kiyasin sa iblis ya ce innahu khairun shi ya fa alheri mai adam daga annabi adam ya fi shi ma fala ya zilla guda ka ba zai mai sujada ba kamta na sai ya hannu fasta sujada mala'ika da suka mala'iku sai suka sujada kana sujudu fil asli ita sujada fa a cikin sallah a asali marrata su daya ke yadda muke yin ruku daya a sallah ko wace raka'a haka sujada ɗaya za a yi a asali haka abin yake sujada ɗaya ruku daya to shi kenan to abin da za a yi kenan wa haza wani kiyasi kuma wannan shi dama kiyasi haka ya kamata abin ya kasance in ji shehu huwa Allah ku shi ya fi dace dama li'anna Allah wahidun saboda Allah ɗaya ne ko Allah ɗaya ne fa sujudu kana wahidan laka sujudan ma ɗaya ce kamar yadda rukuni yake daya dan ai tauhidi gaba daya walakin to amma kuma lamma su da malaikatu yayin da malaiku su suka sajada nisfa yawmin wanda yake tsawon rabin wuni suka yi a sajadan nan sanda Allah ya ce ku sajada ga malaiku ai ku sajada ga Adamu malaiku suka fada kai suka yi sajada sai da suka yi tsawon rabin wuni a cikin sajada rabin wuni ko yana nufin wato 500 amin shekara 1500 500 am shekara 500 kenan a cikin ayyamul lahi ko wa inna yawma inda da duka eh ka alfi sana wuni daya gun Allah shekara dubu ne a gurin mu to rabin wuni kenan me shekara 500 to shekara 500 suka a cikin sujada suna a cikin bin Allah da yake sujada ga Adam da suka sujada sai suka shekara 500 haka da suka dago daga sujada wa raba uru wasu suka dago kansu min sujada ga sujada wa ra'u iblis sai suka ga ashe iblis yana nan tsaye imtana ashiya hanu lam yasjud bai yi sujada ga Allah ba da suka ga haka raja usa ne ta suka kara koma su da ta biyu sajadu sai suka su da su junan sa ne ta su da ta biyu shukran lillahi tabaraka dan godiya ga Allah da cewa su Allah ya ba su iko sun yi sunna a sai ga wani ya halaka ba sani ba sai suka koma su da ta biyu dan godiya ga Allah a bisa ikon da ya ba su suka su da farko ta gani hmm eh haizu lam yabtalihim tunda yake Allah bai jarrabe su ba bi maktule bihi iblis labun da aka jarrabe iblis da shi fasara sujudu martani to daga nan sai su da ta zama biyu daga nan biyu za a rikai kana ruku'un wahidu ruku'u ɗaya ne wasu sujudun wahid da kuma sujud ɗaya asali la anal ma'bud wahid da mun wanda ake bauta ɗaya ne walakin na sani yasa to amma ta biyun ta faru ne shukran lillahi dan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala kan wasan ni'ima daga nan sai zama sunna dole mu wasu mun yi biyu a kowace sallah eh ta farko bin umanni ta biyu ko godiya ga Allah da ya baka dama ka bi umanni to kaji asalin abin eh ai sai da ko shehun ko radiyallahu anhu alga shubhatan to ka gani to shi iblis sai ya jefa kokon sai ya jefa shubha kokon to kina da malaikatu ga malaiku ehe laulam ya rudda Allah ba dan ubangiji yayi raddin wannan shubha da shaɗan ya kawo ba ma kadarna ala raddi hada ba za mu mu iya yin raddin wannan shubha ba la ya kadiru ahadu ba wani wanda yake da iko an ya rudda hawa wanda zai yi raddin wannan shubha bil aqal da hankali a hankalce ba za ka iya mai da ita ba in aka ce ka bashi amsa ba za ka iya ba a hankalce kala abinda iblis ya ce sai ya ce ana a'lamu anna Allah huwa rabbi ni na san shi Allah shine ubangiji na ai wa khaliqi kuma shi ya halice ni wa maliki kuma shi shi ya mallake ni lima khalaqani dan me zai halice ni ba da an alima anni shaqiyun bayan ya san ni shaqiyi ne bazan bi shi ba dan me halice ni da ya san bazan mai bauta an sai halice ni yu'azzibuni zai zai azabuni ne anan gaba me yasa yayin da ya san haka tunda yake ya sani har la ta ni dan me bai kyale ni ba tun farko ai da nake babu ni ban na babu kaga wannan kiyasi ne kuma wannan shubha ce da in ba Allah ya ba shi amsa ba cikin mu ba wanda zai mai da mutane akan wannan eh gaskiya ne kafin Allah ya yi mu ji ya san me za mu tun kafin halittar Muhammad mutu to tunda ya san ba za mu bi shi wajen me yi mu ka ji shubha ta farko ko kaga abin kamar gaskiya amma fa halaka ce halaka ce ba dan Allah ya ba shi amsa ba ya zabi da shi ka ji daya sannan yace walan ma halakani da Allah ya halice ni kuma je iblis ana ihu ai ya san ina mai masa biyayya ko tintini na zai ina biyayya shekara ta dubu kaza ina biyayya gare shi ina matsayin mai biyayya gare shi huwa rabbi shine ubangiji na da a wannan lokaci lima ya amuru ni bisu juri da gairihi dan me rana tsaka zai zo ce in wani sa sadara ba shi ba ya zai salin wani in yi wani bauta ba shi ban yi shirka huwa adamu shine annabi ya ce in wa adamu wato ni in zama mushriki Allah da kansa ya sanin yi dan me zai sanin haka kaga wannan magana ce wadda ba dan Allah ya ba shi amsa akanta ba mu da zamu da iblis akanta ko yanzu aka samu wani shaidani ya kawo wannan shubhar to ba dan dai muna da amsa da Allah ya ba Adam shaidan ba ba mu sai da zamu da shi to kaji biyu wannan mumta za ta anta sujudi to kuma da na kiyin sajadar ya Adam ga Adamu na ki ne fa dan kishin Allah ta kan mai shirka to lima dare da ni dan me zai kula daga daga rahamarsa wala anani kuma ya la'ance ni wajen ni shaqiyan ya mai da ni mar arzikin lahira wa ana ma qultu shay'an bayan ban yi laifin komai ba illa anni la abudu ghayra rabbi faqat cewa ne kawai bazan bauta wani Allah bane Allah kawai zan bauta me laifi na wannan da na faɗa haka iblis ya faɗa wannan ha yace la azul ghayra allahi cewa ne bazan bazan bauta wani Allah ba fa faɗa ni amma sai koran daga rahama dan me zai mu haka walamma alima kuma da ya san cewa fi azalihi tun azal ubangiji ya san annahu idza amara ni bis sujudi li adama ya sani tun fil azal cewa ran da ya umarce ni ga sujudi ga adama din nan la azul lahu bazan yi ba lima ya lima amara ni dan me umarce ni bisu da hukunta gare shi kafin ya umarnin ya san ba zan ba dan me yasa ni tunda ya san ba zan ba wannan ma la'anani kuma da ya la'ance ni ma wadannan ni kuma ya koro ni daga rahamarsa wadannan ni shiki ya mai ni mar azikin lahira kuma ana wa kullu man tabi'a da ni da ni duk wanda suka bi ne ce ya tsine mana to lima taraka ni duniya dan me ban mu a duniya da ai kashe mu anan take ma me yasa ya ban mu a duniya wasan da ne ala bani adama kuma ya sallada ni akan banu adam kuma ya bani iko akan sun halakar da su udalliluhum in dinga halakar da su wa ubuyihum kuma in dinga halaka su me yasa ya haka وطلبت أن يؤخرني كما نرى كيش شيء الله نسد شيء يدركن تامن يتورى رامن إلى آخر الدهر زوك عشان تاشن قيامة فقبل مني هذا أما يكر قايتي نايدا كذي زل صورة راما هذا تاشن القيامة إنك من المنتظرين كو إلى يوم يبعثونا إنك من المنتظرين إلى يوم زل صورة راما هذا تاشن القيامة كي نكر شموتوا كدنجا هلكت دون شغنا ما نايدا ميسا يبان وانا إيكو يبان أصورتي أكن عكا تكاجي وهو يعلم باين يا سنتي وأن عالما cewa duniyar da laisa fi sharrun babu shari a cikinta abdalu min alamin fi sharrun ta fi duniyar da akwai shari a cikinta ai ya sani da ya hada ka mutun nan take mai kan mu duniya mu kawo shari halla arahan nasa minni dan bai dan bai hutu da mutane daga gare ni ba wakatar ne kashin nan take ajabal haqqu tabaaraka ta'ala sai Allah tabaaraka ta'ala bashi amsa akan duk wannan Allah ya ce da shi kullu hadhihi shubhat duk wannan shubha da ka kawo jawabu ha amsa da zan baka kanta anna kalmatu hulula cewa kalmar da ya faɗa ta farko laisar bi haƙƙin inda hu ba ta zama gaskiya ba a gunsa kenan fakat ba ta zama gaskiya ba ƙala ai shi iblis abin da ya fara faɗa cewa in ni khaliqu ni na halicce shi ko wa in ni rabbu ni na ubangijinsa ya san haka ko to in kuntu ana khaliqu idan ya san ni ne na halicce shi wa rabbu ni na ubangijinsa fa ana la usalu amma afalu ai ya san cewa ni ba a tuhuma ta akan abin da na aikata da na ce ayi aki ba wanda ya sai ce dan me za a yi da na ce yi sutura ga wancan yi kawai shine bautar a yanzu duk abin da Allah ya ce ayi shine shine bautar yanzu da Allah tabaraka ala yayi mu ya kawo sallah cewa yayi mai sallah magarba akan lokaci rana na faduwa yayi sallah ka azrikin ta ko isha ima lokacin ta yi ka azrikin ta amma in ka bari sallah ta fita daga lokacin ta baka yi ba da gangan ka zama mai sabo amma da muka je filin aikin haji muka tsaya a arafa sai Allah ya ce sai magariba za mu gugur filin arafa ba za mu tawo sai magariba kan wanda ya gugur sai magariba ta yi in magariba ta za a buga bindiga irin ta sarki din nan dam alama kenan sai kowa ya fita daga filin ba za mu yi sallar magarba ba kuma lokacin ta yi sai mun je wani fili wai shi musdalifa a nan za a sallar magarba da isha kuma ko karfe ukun dare ka je gurin sai sannan za ka yi sallah sai sannan lokacin ta ba ka isa ka yi ta a hanya ba dole sai ka je can sannan za ka yi magarba kuma ko karfe nawan dare ne to yanzu ka isa ka tuhuma Allah ka ce me yasa haka saboda kaɗan zafin suna ne ka ci haɓa ubangiji a lokacin magarba ya dole sai na yi sallar da don kai ba ta ba ya ce mun za a filin arfa ko kofar gidanmu ne filin arfan nan ko a kofar gidanka za a arfa dole da Allah ya saka za a filin arfa ran nan kasar za ka da sallah sallah a zahar da asar biyu za ka yi raka biyu za ka yi kuma ko a kofar gidanka yake arfa ba ka yi taka da wannan ba ka tu ka tuhumi Allah dan da haka to duk abin da Allah ya ba a tambaye sa saboda haka da Allah ya ce iblis kada adam ya sadara kawai ita ce kawai bautar yanzu ba ruwan ba ruwan ka da wannan ka gani to ai shi dan ya san haka da sai wa Allah kan wannan ta gani ya san ba a tambaya ta akan abin da na aikata arrabul khaliqu shi ubangiji mai halitta ya tasarrafa kai basha'a yana yin tasarrufi yadda ya so ne huwa awwalan shi da farko tabaraka ta'ala shi da farko shedan a karra yayi furci anna Allah khaliqu cewa Allah ne ya halice shi wa rabbuhu shi ne ubangiji sai sayyidu shi ne ubangiji shi ne shugaban sa kuma in kana haza hakan idan wannan da gaske ne a gurin sa laisa alaihi to bai da iko ku shi shedan illa an yanta sila kullama amarahu bihi faqat sai dai ya aikata abin da Allah ya ce kawai yayi fa qawluhu sai wanda ya innahu abdullahi sai shi wa bawan Allah ne haza laisa da hakki wannan ba gaskiya bane zai ce wai shi bawan Allah ne ba zai wani Allah bauta ba wannan ma ba gaskiya bane a gunsa ba gaskiya bane wani haza dan haka ne ma ya tarudu hazar ita ba yake yin wannan wato fituna fito da Allah da bawan Allah ne shi na da fituna fito da Allah ba wa shubhatu iblis wannan shubhatu iblis hazi din nan hiya allati adallat qawaifa shine abin da yake halakar da jama'a irin wannan shubhar ya take halakar da mutane min awwal jahal ila akhir jahal tun daga farkon duniya har karshen ta abin da yake samu da suke halaka kenan shine auna abubuwa da hankalinsu ba sa auna abin da shari'ar da Allah ya kawo a'a auna suke da hankali da suke halaka kala kaga iblis ya ce innahu khairu min adama ya fa adama alheri haza khuliqa min dinin shi adamin da aka yi tabo huwa khuliqa min nurin shi ko wai an yi shi da mutane dan me za a ce kuma bauta adamu bayan ya fi shi abadallahi kaza min alafi sinina wai ai ya bauta Allah shekaru da yawa eh mukarraban inda Allah shi bawa ne a gun Allah da yake makusanci shi ko wannan yau aka yi shi wa za ku rika yau shi ko wannan adam ayyawa aka kera shi bai bauta Allah da kuma bai samu wani daraja ba min dinin kuma da yin ma kai shi ba da wuta ba kai bai kuna khairan min da zai fi ni kuma har a ce mai sadada lam ya alam shi bai san ba cewa anna Allah cewa Allah da barka ta'ala fa alil lima yuridu yana aikata abin da ya so ne ba a tuhumar sa falan ma ja awwal anbiya'i yayin da farkon annabawa ya zo nuhu alaihi salatu wassalam shi ne annabi nuhu qala qaumuhu mutanen sa sai suka ce su shi ma mutanen sa suka ga masa haka inna haza in haza haza illa basharun mislukum wannan ba kowa bane sai mutum irin ku mutum da irin ku za ku bauta ya za ku ku bi shi kuwa to da abin da ke faruwa kira duniya in an ce ga annabi sai mutane sun ga auna wannan duk wanda muke zaune da shi anan muna rayuwa da shi a gaban baka haife shi kuma a ce shine annabi haka mutane muka san ga manzo Allah da dai an aika wani babban mutum daga cikin alƙarya ta yana zuyi amma za ka ga wannan Muhammadu ne mu za mu bi shi wacce ba bi da ne in an ce ga wani wali sai mutane su wani wali wallahi za mu bi wannan ba auna su da hankali ba sa auna da shari'a mun kula to wannan ku shine ba halaka kuma abinda ke halaka duniya yake halaka wato mutane ke na hanyar zina mhm abinda ke halaka mutane ke na hanyar zina Allah kiyaye mu Allah ba mu taslimi da sallamawa duk baki da la yastahiku eh la yastahiku an yatabihu wai shi wai shi annabi annabi annabin nan bai san da shi bai lahir ummati to haka abin yake har zuwa karshen al'umma har ta kiyama haka abin yake wa haka za ka rikure shi haka kure shi ma suka faɗa bi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi shubhatu wannan shubha ce fa la tuju an nasu da ba za ta bushe gaban mutane ba wa kullu shubhatin ni wata shubha kuwa ba'du bayan nan inna ma tafaru min shubhat daga wannan shubha take tasowa da abin da mutane zai kawo wani shubha dan su dan su guje ban Allah to asalin ta shine wannan na shaɗan din nan ni ba shi da to na gani alhamdulillah Allah ya ji gamu Allah ya ji gan iyayen mu iyayen mu da malamin na wasu yamma yan uwanmu Allah ya samu kuma duniya lafiya malamin Allah ya saka musu alheri ya ma Allah ya saka musu alheri wannan zamu ya balla iya mana abinda ya gare mallan mana maganin sa Allah mana arziki Allah ya barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda take na gobe ruwan gidi Allah huwa ci abinda muke Allah kare mu kasan mu Allah zan tsaya lafiya la ba mu lafiya da kuma lafiya barka nan sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim إياك نعبد وإياك نستعين وصلاة المرسلين إنك بهم الحمد اللهم صل على سيدنا الفاتح ما بلغ والخاتم لما سبق ناس لا يجوز لا يجوز لا يجوز ولا آل يا رب العظيم يا رب بالذات وبالصفات فكلنا في سائر الحالات سلب القلوب على الإيمان وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجعل عني كل من قد